إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masjidu salam da ke unguwar bala cikin garin azare jihar bauchin najeriya muna karatu kuma cikin littafi mai suna al-isti'aza amma yau ba a cikin sa zamu karatu ba wani hadisi ne guda ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda munasaba wato ainihin nake so mu karatu a ƙarƙashin shi ya zo a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marwa minkum munkara wanda duk ya ga wani munkari daga cikin ku wanda duk ya ga munkari daga cikin ku al-munkar shine abin da shari'a bata san da shi ba ba shi da gurbi a shari'a to wanda duk ya ga wannan daga cikin ku falyughayyirhu bi yadi to ya canja shi da hannunsa fa illam yastati' fa bi lisani idan bai iya ba to ya canja shi da harshensa da baki kenan fa illam yastati fa bi qalbi idan ba zai iya ba ya kishi a zuciya wa zalika ataqul iman kuma hakan shine wato ainihin mafi raunin imani ma'ana in ka ga barna munkari abinda shari'a bata san da shi ba to ka canja ka da hannu ka canja wannan abu in ba za ka iya da hannu ba kai ba shugaba bane to ka canja shi da ni da harshe wannan aikin malamai kenan idan kai ba shugaba bane kuma ba malami bane sai ka ji abin ami a zuciya kenan yau munkarin da zamu magana wanda muka ga ana yi shine bid'ar maulidi an gane yau insha Allah ta'ala ina so ne mana magana ne akan bid'a ta maulidi abun ana ganin shi tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allah azim mutane suna kallon kamar abu ne wasa amma yana da girma a wajen Allah domin ta kai ta kawo mata 'yan mata za ku ga yadda suke rawa za ku ga yadda samari suke rawa za ku ga yadda ake cashewa da sunan son annabi sallallahu alaihi wasallam na zaɓi na karanto mana daga wani tabi mai suna nurun sunna wa gulumatul bid'a na babban malami mawallafin littafin hisn muslim a shaikh dr sa'id bin ali bin wahb al-qahtani a wannan littafi malam a shafi na wato ainihin 86 daga littafin ya yi bayani yake cewa wato al-matlab al-thani al-bid'u al-muntashiratu al-mu'asira yace bid'a wacce ta lokaci ne kuma take yaduwa an ce al-mu'asira shine ba ta da asali da can amma yanzu ta zo tana ne tana yaduwa mala yace al-bid'u al-muntashira al-mu'asira kathiratun jidda wato bid'o'i masu yaduwa na zamani suna da yawa matuƙa wa minha ala sabilil misal lal hasr ma mala yace daga cikin waɗannan bidiyoyi a babun misali ba wai duk a tattare su ba akwai abubuwa da suke tafi awwalan bid'atul ihtifal bil maulid an-nabawi yace farko ita ce bid'a ta wato ainihin bikin zagayewa ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da ga iyayena anan da muka taso ba mu ga abin da ake yanzu ana yi ba da sai dai kaga a ɗebe mu yawon gari mu je mu muna kasidu ku dawo a dai har fada ko daga fada in mun dawo shikenan sai ku dawo sai da daddare kuma sai a kafa mimbari a makarantar ku a zo a yi tarihin annabi sallallahu a kira ku a yi karatu a yi kaza amma da yake daman duk bidiya ne daɗin ma da aka yi bidiya ne to yanzu fa ta fara ɗaukan wani ne wani salo cewar 'yan mata da samari sun samu yanzu abin gwangwajewa sun samu hanyar da za su na runguman juna sun samu hanyar da za su na taɓa jikinsu sun samu hanyar da za su je suna abubuwan da ubangiji ta'ala bai yadda da su ba kuma baya su kuma daman asali ma abin bai da tushe ba shi da asali mala yake cewa al-ihtifalu bil maulid bid'atun munkara wato bikin maulidi bid'a ce munkara kuma annabi ya ce mar'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi wanda duk ya ga munkari a cikin ku ya kawar da shi da hannu to masu kawarwa da hannun su ne shugabanni su kuma da su ake yi to kun ga aikin yanzu sai ya zama mataki na gaba fa in lam yastati fa bi lisani to malamai nan sai su tashi su bayanin shi wannan abu ba addini bane wa awwal man ahdathahu rubaydiyun fil qarn ar-rabi' al-hijri mutanen farko wanda suka fara kirkiro shi sune waɗanda ake ce da su al-ubaydiyun zamu ji suwaye a karni na hudu kenan bayan karewar khairul qurun bayan khairul qurun sun shude wato ƙara mafiya alkhairi wanda shine wanda annabi sallallahu ya rayu sai wanda sahabbai sai wanda tabi'ai suka yi khairul qurun qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna sai nan sai da wannan qarni uku mafiya alkhairi suka shude a qarni na hudu sai aka fara yin bid'ar mi bid'ar maulidi wa qad bayyana al-ulama'u qadiman wa hadithan butlan hadhihi al-bid'a malai yace malamai sun yi bayani a malamai magabata na farko da malamai na zamanin nan akan wato wato wato bid'a din maulidi warraddu ala man ibtada'aha sanan sun yi radi akan wanda ya kirkiri wannan bid'a din wa amila biha kuma yayi aiki da ita fala yajuzu lihtifalu bil maulid mala yace baya halasta ayi maulidi ayi bikin zagayowar ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam li umurin wa marahin saboda wasu al'amura da dalilai minha daga ciki duk da wani zai ce to ba kwa san manzo a'a ba haka bane duk duniya ba wanda muke so irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in annabi ya ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na zamo ni na fi soyuwa a zuciyar shi fiye da babansa da ɗansa da dukkan mutane umar radiyallahu anhu yazo ya ce ya rasulullah wallahi duk duniya na fi son ka fiye da kowa in ban da karan kaina annabi sallallahu alaihi ya ce wallahi tukunna ya umar imaninka sai imaninka ba zai cika ba har sai ka zamo sai na zamo ni na fi soyuwa a gare ka fiye da karan kanka umar bai wata wata ba a take ce ya rasulullah to wallahi yanzu na fi son ka fiye da har karan kai na annabi ya ce al'an ya umar yanzu imanin ka ya cika amma umar bai taba maulidi ba kenan soyayyar annabi sallallahu din ba shine mi maulidi ba in ka takaice shi a maulidi shine son annabi to waɗanda ba su yi ba khulafa'ur rashidun abubakar umar uthman ali al-mubashshiruna bil janna duka ba wanda ya maulidi sahabbai kab ba wanda ya tabi'ai kab ba wanda ya tabi'u tabi'ina kab ba wanda ya kenan duk waɗannan qurun din mafiya alkanin kani sai ka ce su ma makiya manzo ne kaga mai hankali ba zai wannan maganar ba mala yace awwalan abu na farko da yake nuna dalili da hujja da take nuna maulidi wato baya halasta al-ihtifalu bil maulid min al-bid'il muhdatha fi ad-din wato mala yace biki wato yin maulidi yana daga cikin bid'a wanda aka fara a addini allati ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da dalili ga kan akan ta ba duk wanda kace kawo ma ayar maulidi wallahi sai dai kawo aya ya fassara ta a san zuciyarsa amma in dai kace ya kawo maka fassarar magabaci wanda ya fassara a irin fassarar da ya ko ba za ka samu ba sai dai ya ce maka kawai ai walau wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaka irin wannan fasara zai ma cewa ai da sun bi ta farkin tariqa da mun sha da su ruwa mai yawa sai ka ce wace tariqa in a Najeriya ne tariqar Qadiriyya da Tijaniya to in ka je kasar da babu Tijaniya babu Qadiriyya ba sai na kashabandiya ko ash'ariya ko waye ko muhammadiya ko wata waye to addini ba son zuciya bane mala yace da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yashrahu la bi qawli wa la bi fi'li saboda annabi bai shar'anta shi ba a maganarsa ko a aikinsa wala takriri ko tabbatar da shi ba ai a gaban shi ba sunna ko shine maganar annabi ko aikinsa ko tabbatarwarsa kenan aka so sunna shine bid'a to annabi bai faɗa ba bai aikata ba kuma bai ce ayi ba wa huwa qudwatuna wa imamuna kuma shine abun koyin mu shine shugaban mu qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ce abinda duk annabi ya zo muku da shi ku karba abinda ya hane ku ku hanu wa qala subhana sannan Allah ya kara cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kyakkyawan abin ko ya kasance gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ga wanda yake tsoron yin lahira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa kenan Allah ya ce mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan rayuwar annabi abin koyi ne ya annabi yake ranar haihuwan shi ranar litinin azumi kenan koyi da shi shine kai mi duk wannan taron ka je ka bincika suna azumin ranar litinin amma sau ɗaya a shekara saboda gwangwajewa za a yi za a yi rawa za a je a kalli mata kuma yana daga cikin abin da daman tun da can yasa ake maulidi kallon mata wannan kuna bibiyan kasa ɗin ƙala rawi ya ce suna zuwa ne amma shi ya ce ba kallon mata yake zuwa ba amma ce waɗannan shehuna abin da yake kai su shine ne kallon mata da kunne na naji Dr. Alhassan Sa'id Jos Allah ji kansa da rama yace suna magana da wani shehun dariƙa akan Maulidi yace malam wallahi abu uku yasa muke yi na manta ɗaya amma na rike biyu yace na farko shine muna tara kuɗi a wajen muridai yanzu wannan Maulidin da aka yi a Bauchi nawa a tunanin ku aka hada gwamna ya je mataimakin gwamna ya je waye ya je ai dole akwai mi akwai dole za a hada to wanne yana daga cikin manufarsa ta farko ta biyu ya ce wa alhassan sa'id jos ba zan faɗa maka na biyun ba ya ce ka faɗa mun don allah ya ce wallahi shine muna ɗan rage zafi ta hanyar kallon matan nan wallahi abin da shek alhassan sa'id jos ya ce kenan wani shehun ɗariƙa ya faɗa masa na uku na manta me ya ce masa idan kun ga ba addini ba ne ba kuma daman can kala rawi ya faɗa ya ce suna haɗuwa a tare a kira wancan ta zo ana kallon ta yanzu to ba sai an kira ta ba ita ma daman ta sa kaya ne sun matse ta tana rawa tana girgiza ko ina a jikinta da sunan addini da sunan begen annabi sallallahu wannan a tunanin ku annabi zai dada wannan da zamanin Umar ne akwai wanda ya sai wallahi duk shugaban nan Umar sai ya sa an kamo su ya daka kowa wallahi وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي yace man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda duk ya faru wani abu cikin wannan al'amarin na wanda baya daga cikin shi amiyar masa ma'ana Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina malamai magabata suka ce abinda a wannan yini iba bai kasance addini bai ba zai zama addini ba saboda Allah ya ce ya riga ya cike addinin shi babu wani gurbi da ya bari har yanda zaka shiga ban daki idan ka shiga ya zaka tsuguna ya zaka ajiye butarka in ka fito a ban dakin ya zaka yi duk musulunci yayi bayani shi in kai aure daren farko ya zaka yi duk musulunci yayi bayani shi wannan da ba a yi bayanin shi wato da bai da gurbi ne a addini ثانيا أبو نبي الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بالمولد ما ليتي كان خليفة في شريعة يودنا da kuma wato sahaba annabi sallallahu da dai babu wanda ya maulidi ba wanda ya isa ya kawo maka nassi ingantacce da ya isa ya ce maka abubakar umar usman ali ko wani cikin sahabbai yayi maulidi babu ولم يدعوا إلى الاحتفال به سنن بس كرا أي مولد با وهم خير الأمة بعد نبيها سنن سنة ما في الخير الأمة بيان النبي تا إنك تشري عن النبي صلى الله عليه وسلم بابو ودن دا wato suka kai alkhairinsu a cikin al'umma wanda yake na sahabbai sahabban ma irin abubakar radiyallahu anhu irin umar radiyallahu anhu irin usman radiyallahu anhu irin ali radiyallahu anhu jami'an babu wanda ya cikin su annabi sallallahu alaihi na'am wa qad qala annabi sallallahu alaihi fi haqqi al-khulafa ar-rashidin sannan annabi sallallahu yana faɗa game da haƙƙin waɗannan khalifofi shiryayyun alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di annabi sassan ya ce ku yi riko da suna ta da sunan kalifofi shiryayyu waɗanda suke ababen shiryayyu ababen shirya bayana abdu alaiha bin nawajid ku yi riko da sunnoni na da sunnonin su da fikokin ku wa iyyakum wa muhdathati umur a hirdin ku da fararun al'amura fa inna kullu bid'at muhdathatin bid'a domin kowane farara abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce anan sai wani ya ce ma to fanka da sola da waye ai duk muhdathat da umur ne sai fiddin ake maka addini a rayuwa kan komi ma gashi na mu'addad ga fararrun abubuwa cikin rayuwa wannan ba wanda zai maka inkari kuma yanzu mutum ya ce zai yana maulidi ba dan lada ba kawai yana yi ne ba wanda zai ma inkari amma ka ce addini kake kace kace ma wanda bai ba makiyin manzo ne haka suka ce wanda bai ba makiyin mine ne makiyin manzo suka ce sai kenan waɗannan duk kalifofin me zaka ce musu kamar wani ne na ji malamin ɗariƙa ya ce duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba jahili ne duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba ya laye da ayoyin alƙur'ani kuma ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من اقتضى من رسول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو duk waɗannan ayoyi sai ka ruza sai ka ce ai duk wanda ya ce annabi san gaiwa to ai ayoyi ne suka faɗa kuma annabi ne aka ce mata sa qala mal masulu ana bi a'lama min as-sa'i saboda alamomin abubuwan da suka shafa al-kiyama na daga cikin ilmul ghaib إن الله عنده علم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة mala ya ce salisa abu na uku al-ihtifalu bil maulid min sunnati ahli zayghi wad dalal kaga yin bikin maulidi na daga tafarkin ma'abota karkata da bata fa inna awwala man ahdatha al-ihtifal bil maulid kundi al-fatimiyun wanda suka fara yin maulidi sune wanda ake cin su al-fatimiyun al-ubaydiyun fil qarn rabi' al-hijri an gane waɗannan kuma ƴan shi'a ne kuma asalin su yahudawa ne wa qad intasabu ila fatimata radiyallahu anha zulman wa zura suna jingina kasu ne ga ƴar manzon Allah sallallahu fatima amma mala yace ƙarya suke da zalunci wa hum fil haqiqati min al yahud mala yace amma a haƙiƙa fa asalin su yahudawa ne yahudawa kuma za su yi dari ku da yawa kusa yahudawa ne a bayan su dari ku da yawa na taɓa jin shek abubakar mahmud gumi yana faɗan littafai yadda rigu ya ce yawancinsu suna wannan ƙasar ne ma faransa kuma ko kusan tun ba yanzu ba orientalist tun da can fa sun zo sun karanta addinin musulunci saboda simi su shigar da abubuwa a ciki kamar yanzu ne mutum gaba nan kwanan nan za ku ji ana cewa mutum ya tafi karanta addini amma yana a ƙasar isra'il ta za ka je karanta musulunci a isra'il malamin da zai koyar da kai gaba ɗaya bai hude ne faɗa ma abin da zai yi suna zama su karatu saboda su duba wata gabar da za su shigar da wani abu ɗaya daga cikin professors da ya koyar da mu a masters ya ce wani abokinsa ya je a ƙasar isra'il ƙasar filistin da suka mai da ita isra'il yanzu ya je sai ga wani bai ya tara almajirai yahudawa yana koyar da su fathul bari sharh sahih bukhari mu a nan najeriya ba malamin da ya taba sa shi amma ga yahuda ya tara almajirai yahuda yana karantar da su a tunanin ku to haka za a yi ta kare sai an duba wata gaba an shigar da wani abu daga ciki abin da suka shigo mana da shi addini wanda ba addini ba kuma gurbatattun musulmai suka karɓa akwai yin maulidi kun ji asalin shi fatimiyun ne yan yahudawa ne wanda suke jingina kansu da nana Fatima radiyallahu anha suka kirkiri shi'a to su suka kirkiri wannan mi maulidi shi yasa ko ina da irin nasu wakila min al-majus an ce ma daga cikin majusawa ne wakila min al-malahida an ce ma daga cikin mulhidai ne marasa ma addinai wa awwaluhum al-mu'id li dinillahi al-ubaydi al-maghribi wanda ya fara farkon su shine wanda ake ce da shi al-mu'id li dinillah li dinillah wato al-ubaydi mutumin maghrib ne alladhi kharaja min al-maghrib ila misr wanda daga kasan maghrib ya tafi morocco kenan ko zuwa misr fi shawwal sana 361 a shekara ta 361 bayan hijira wa qadama wa qadima ila misr fi ramadan sana 362 ya isa misr a shekara ta masar kenan egypt a shekara ta 362 bayan hijira fa hal li'aqil muslim an yuqallida rafida mala yace musulmi mai hankali sai koyi da yan shi'a masu zakin sahabbai wa yattabi'u sunnatahum ya bi tafarkin su ويخالف هدي محمد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ya saba wa tafarkin annabin shi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin masu maulidi ba san karatun nan ba ba san ma a karni nawa aka yi maulidin ba aka fara shi na hudu in ka tambaye su kawai baka maulidi kai makiyin manzo ne kai ita kuma wacce ta fito kana karkada kunkumunta da kirjinta fa ita soyayyar manzo ne ita abin da ta yi son manzo ne رابعا دليلنا هدو إن الله عز وجل قد كملت كمل الدين واتو الله تعالى يتشك ونا الدين فا وقال سبحانه وتعالى سيالا واتو من ذلك مدعو كتياتي اليوم أكملت لكم دينكم يو وانا آن تاسو قرانا عرفة شكرا دع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع a ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi sallallahu Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ainihin juma'a da yammacin juma'a Allah ya ce yau na cika muku addinin ku na musulunci wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dina na yadda musulunci ya zama addinin mala yace wa nabi sallallahu qad ballagha al-balagha al-mubin annabi kuma ya isar isarwa wacce take fayyatacciya wa lam yatruk tariqan yusilu ila al-janna annabi bai bar wata hanya wacce idan take nusantar da mutum ta kai mutum zuwa ga aljanna ba wa yubaidu minan nar take nesantar da mutum zuwa ga wuta ba illa bayyana hulil umma ba ce yayi bayanin ta ga al'umma a wannan yini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sakon Allah yace hal ballag shin na isa sabai suka ce na annabi yace Allahumma shahad Allah ka sheda sun sheda cewa duk sakon da ka dora mun na isar musu to a wannan daga cikin sakon da ya isar shine dukkanin addini amma bai shigar da maulidi a ciki wace nan ba addini bane wa ma'lumu mala yace abu ne sananne anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya cewar annabin mu shine mafi darajar annabawa wa khatamuhum kuma cikamakin su wa akmaluhum balagan kuma wanda ya fi su cika isar da sako wato cikar isar da sako wa nushan li ibadillah ya fi nasiha ga bayin Allah falau kana al-ihtifalu bil maulid min ad-din da a ce yin maulidi na daga cikin addini alladhi yardahu Allah azza wa jalla wanda Allah yake yarda da shi ga al'umma la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummati da annabi yayi bayanin shi ga al'umma aw fa'alahu fi hayati da kuma a rayuwarsa yayi qala qala sallallahu annabi sallallahu alaihi yace ma bu'itha Allah ma ba'atha Allah min nabiyyin Allah bai aiko da wani annabi ba illa kana haqqan alai ba ce haƙƙi ne wajibi ne akan annabin an ya dulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu ba ce nusantar da al'ummar alkhairi abin da ya sani gare su duk abin da alkhairi ne nusantar da al'ummar wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu lahu duk kuma abin da ya san sharri ne a gare su to ya mi ya gargade su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da alkhairi ne zai kai bawa zuwa ga aljanna face yayi wa al'umma bayani babu wani abin da sharri ne ga al'umma a rayuwarta da makomarta face ya gargada al'umma kuma yayi bayani ba ku ga wata ranar sallallahu alaihi ya ja ba da ya ja layi guda ɗaya mai kakke sai gajerun layuka a jikin wannan dogon layin sai ce hada sabilullah wannan tsotar din shine tabbacin Allah ba kwana kwana sai ce waɗannan gajerun layin subulul shaitan tabarki ne na shaitan kuma a kowane hanya akwai shaitan da ya tsaya na kiran mutane zuwa ga halaka in ka bi wannan hanyar sai su sa ka bautar kaburbura bautar shehunai mutum ya mutu sai a ce wa kabarin sarauba ya mutu sai ana zuwa ziyara kabarin shi ya mutu sai a je ana roƙon kabarinsa kaga wannan yana kiran ka zuwa ga shirkar da annabi nuhu ya keta ne shine shirkar mai bautawa kabarin mutanen kirki shehunai wani kuma zai kira ka da cewa sahabbai yan kaɗan ne mutanen kirki din na banza ne da haka kana tsine musu wani kuma sai ya kira ka da cewar mi ga bidiyoyi duk waɗannan babu laifi ka aikata kai gaba gaba akwai wanda zai zo annabi ya ce yana kira ma duk abin da haramun ne sai ya zo yana halattawa kuma da rigar addini domin annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai an halatta giya sai an halatta caca sai an halatta zina wa zai halatta a tunaninku a cikin musulmai za a samu wani ya zo ya me amma in kafirin ya dama arne ne mutum ba ma ne daga ya ce abu halal ne ai kun sani ko a dan naku ne zai zo ce muku abu kaza ai halal ne riba sai an samu wanda zai zo da rigar musulunci ya halasta ta giya sai an samu wanda rigar musulunci zai zo ya bi ya halasta ta amisar abu na biyar da yake nuna baya halasta ai maulidi ihdathu mithli hadhihi al-mawalid al-bid'iyya kirkirar irin waɗannan bukukuna na bid'a yufhamu minhu sai a fahimta cewa anna Allah ta'ala lam yukammil din li hadhihi al-umma kina Allah bai cika addinin ba ya bar wani gidi da aka ba wasu dama su zo su bi su cika shi wala budda min tashri'i ma yukammiluhu bihi ad-din ma yuk na ma yukmal bihi din kidan babu makawa a kirkire a shar'antar da wani abin da za a cike addinin da shi wa yufhamu minhu sai kuma a ƙara fahimtar annar rasul sallallahu alaihi wasallam la yuballigh ma yanbaghi lil umma kina annabi bai yi bayanin abin da ya dace ma al'umma bane hatta da haula al mubtadi'un al mutaakhirun har waɗannan yan bid'a na baya bayan suka zo fa ahdathu fi shar'i Allah ma lam ya'zan bihi subhana sai suka kirkira a shari'ar Allah abin da Allah bai izini da shi ba za'imina anna zalika yuqarribuhum ila Allah abinda suke rayawa cewa haka yana kusantar da su zuwa gaba zuwa ga Allah wa hadha bila shak fihi khatarun azim bale ce babu kokonto wannan akwai hatsari mai girma a cikin shi wa i'tiradun ala Allah azza wa jalla akwai bijirewa Allah mabuwayi madaukaki wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam akwai bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu azza wa jalla qad akmala ad-din wa atamma ala ibadi ni'mata Allah kuma ya cika addinin nan kuma ya cika ni'imarsa ga bayin shi to bid'a kenan kun ga kirkira aka duk wanda ya kirkira wani yana nuna cewa Allah ya bar wani gibi shi yanzu ya cike annabi ya bar wani gibi shi yanzu zai zai cike wallahi na ce akwai ranar da zan yi maulidi amma in na ga babinsa yanda ake lokacin da ake yi to wannan kwana san a rubuce ne ba za ka gan shi ba duk ranar da karatu ya iso muka ga babul maulid a littafin magabata bukhari muslim sunan abi dawud tirmidhi duka kaga ga babun yanda ake maulidi lokacin da ake yanda ake sai kai da ba mu ga bai kai muka gani sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam azumi yake ran litinin aka tambaye shi me yasa kake yake rana aka haife ni kenan sunna koyi da annabi shine kai mi azumi amma dai da yake wannan maulidin da abinda wani malami a kano shekara sama da hamsin ya kirkiro shi ne mandiri aka ce ya aka yi kawo mandiri addini ya ce ya ga mutane matasa sun dan kawo da cewa addini sai kirkiro mandiri saboda wannan zai sa a yi shauki to kuma wannan sai ya zama addini ya za shi ma mandirin ba addini ba ne da suke ta yanzu da fiyano suke yi sadisan an samu shi baya abu na shida sarha ulama'ul islamin muhaqqiquna bi inkalil mawalid wato malamai na musulunci fa wato sun tabbatar da ko sun yi bayani akan wato sun yi inkari a fili sun yi inkarin maulidi wa ta'liru minha sun yi gargadi na sun yi gargadi a gare shi amalan bin nususi min alkitabi was sunna ba da molanka ba da dalilai na alqur'ani da mi da sunna suka yi aiki allati tuhadhiru min albid'i fi din dalilan da suke gargadin bayi cewa kada suna kirkira a addini wa ta'muru bi ittiba'i annabi sallallahu suke umarni da bin annabi sallallahu wa tuhadhiru min mukhalafatihi fil qawli wal fi'li wal amal suke kuma gargadi daga saba mishi cikin magana ko aiki ko wato ainihin wato aiki na jiki kenan in ka karanta tarihin magabata sai su ga sai kaga suna gargada cewa in annabi ya ja layi kar ka kuskura ka bi ka ketara wani ya zo ya samu imamu malik ya ce daga ina ake daukar miƙati daga ina annabi ya dauka ce zulhulaifa tunda a madina ne ya ce ni kuma daga kabarin annabi zan dauki miƙati na imam malik ya ce ina je maka tsoron fitina ya ce ya imam wace fitina alhali ne mil kaɗan na ƙara sai ce da shi ko imam malik sai ce da shi wace fitina wato ainihin tafi kaga annabi yayi wani abu kai kuma za ka kare akan abin da ne annabi yayi annabi ya fada da guri kaza kai kace ana za ka fara sahabi annabi sallallahu alaihi ya ga dan uwan shi yana al-khalf ya sa kuwa haka sai ya harba sai ya ce annabi ya hana washe gari sai gan shi yana yi sai ce wala ba zan sake kula ka ba na ce ma annabi ya hana kuma kana yi idan kun ga haka magabata su amma mu yanzu kenan yana nuna wannan dalilin ma yana nuna baranta da dan bid'a mutum yana bid'a ya sani ba bisa jahilci yake ba to ka baranta da shi amma wanda yanzu dai wancan wanda suke gama gani ne ba sani ba wannan zaka kira mutum ka zauna ka masa bayani amma jagororin wanda suke jagoranta ko akwai wani alfanu da suke samu shi yasa ba za su daina ba sabi'an abu na bakwai al-ihtifal bil maulid la yuhaqqiqu mahabbata rasul sallallahu alaihi wasallam kaga yin maulidi baya tabbatar da son annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuhaqqiqu dhalika ittiba'u abinda yake tabbatar da son annabi shine bin sa wal amalu bi sunnati da kuma aiki da mi sunnan shi wa ta'ati sallallahu da kuma yi masa da'a amma mi تعصي رسولا وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع yace kana rai san annabi kuma kana saba mishi yace la an yi hannun riga almuhib liman yuhib muti' idan kana son gaskiya to in ka ji annabi yana son abu ma zaka so me zaka so wannan abu in kuma yayi umarni zaka yi wannan ita ce soyayya ta gaskiya shi yasa zaka ji irin su Abubakar radiyallahu anhu suna cewa wallahi da dai duk abin da Annabi ya aikata sai na aikata koyi da Annabi sai nuna soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna azumin litinin da alkhamis saboda Annabi yana yi nuna soyayya su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu ya zo ya sumbaci Hajarul Aswad yace wallahi na san ka dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ba dan naga Annabi ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba wannan shine soyayya wannan shine soyayya shin waɗannan ƴan ɗariƙu masu karya soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin haka suke kai koyi da annabi tufafin ka irin na annabi ne gemun ka irin na annabi ne zikiri da kake irin na annabi ne duk rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sabai sun mana bayani ya take sai kai yanda annabin yayi an gane kai koyi da shi wannan ita ce hakikanin soyayya amma sau ɗaya a shekara ma kake tuna son annabi mutum yayi hasara قال الله عز وجل الله مبواي مدوكي yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kul kace in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah ne so ku yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku ثامنا نتقص الاحتفال بالمولد النبوي كاغا yin maulidi واتخاذه عيدا wato da kuma rukunsa wani biki ko bihi tashabbuhun bil yahud wan nasara fi ayadin ciki akwai koyi da yahudu da mi da nasara kiristoci suna yin happy new year ko a wajen su mene new year eh wannan kismet ba shine wannan kismet din ba ko ranan da aka haifi wa nabi isa to suna yin wannan biki to kai ma in kai kana koyi da su ne wa qad nuhina 'anil tashabbuhi bihim mu kuma ana mu mai koyi da kristoci da yahudu wa taqliduhum da kuma kwaikwayon su haka in kana yi wannan buga ba dujana din ba addinin mu bane mace ta fito ba da sirrin musulunci ba tana rawa akan titi ba addinin mu bane addinin wasu ne ko ina suka samu rawa suke ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'a wa tasdiya in sun samu guri kawai sai dai a yi rawa amma addinin musulunci ba rawa addinin musulunci ba kiɗa saminan ko kuma tasi an natara al'akilu la yaqdaru bi kasrati man yahtabil bil maulid wannan gaba tana da muhimmanci mala yace mai hankali baya rutuwa da yawan wanda suke yin maulidi minan nas daga cikin mutane fi sa'iril buldan a sauran garuruwa fa innal haqqa la yu'rafu bi kasratil amilin ga ka'ida gaskiya ba a sanin ta da yawan mabiya an gane gaskiya ba ta da yawan mi mabiya wa inna ma yu'rafu bil adillati shar'iyya gaskiya ana sanin ta ne da dalilai na mi na shari'a amma an kace yawa zaka bi ai da yawa daga cikin mutane fasikai ne da yawa daga cikin mutane mujurmai ne da yawa daga cikin mutane qur'ani ya ce ma ba sa sani ba su da ilimi jahilai ne ba a biya yawa dalili ake dubawa an gane in ka biya yawa kuma ranar alkiyama aljanna Allah biya alƙawarin zai cika ta falbafa amma wuta fa sai an faldinta amma aljanna fa sai an halittu wasu halittun ma an dura su so da gurbi amma jahannama yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqul hal min mazid ai ta tura mata mutane amma aljanna sai an halittu wasu sannan a zuba su kinan karkaru da yawa aktharu nasi la ya'lamun da yawa daga cikin mutane ba su sani قال الله سبحانه وتعالى كجعل yake ce da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti akthara man fil ardi idan za ka yi biyayya a mafiya yawa daga cikin wanda suke cikin ƙasa yudilluka an sabilillah za su tabar da kai ne a barin tafarkin Allah da yawa daga cikin mutane idan za ka musu biyayya to tabar da kai za su wa qala azza wa jal sannan Allah mabuwai madaukaki yana cewa wa ma aktharun nas walau arasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ko mafiya daga cikin mutane ko da kai kwadayi ba za su yi imani ba ma masu imani ba yanzu ta yaushe ake maganar cewa maulidi ba kyau shek sudais bana ya ma yi magana a harami cewa wannan maulidin bai da asali amma ya za ka ga in ka kuma dai duk bakin cikin mutum ya sai ya bi shi sallah so da saudiya ba najeriya ba ce in najeriya ne sai su wani masallacin a gefe sai su ce wancan masjidin beran na sudais ne amma can baka isa ba sai dai ka bi shi sallah to shi ma ya fito idan adalci ne kuma ai musuluncin duniya daga ne ya fito kuma har yanzu duk duniya daga cikin kasashen da duk da dai ana akwai wasu abubuwa amma suke kwatanta akwai je kasar Saudiya ka kyale ta da matsalolin ta kowace kasa ma wala mu a kawo mana matsalolin su ma a karbi namu mu mun fusan haka saboda zamu ci kaza zamu sha madara zamu samu aminci zamu samu asibiti zamu samu ilimi kai kuma duk matsalolin nan gashi ka hada su da wasu matsalolin ma ba asibiti ba ba lafiya ba tsaro din ba ilimi din ba ba komi ba aminci ba wutan nefa kwanan nan afghanistan suke cewa in ta tabbata sun magance matsalar wuta taliban da karban su mulki cikin shekara biyar ko kasa da haka yanzu ba su da matsalar ɗauke wuta mu yanzu ko maganar wutar ba a yi yanzu kowa ya sola yake nema ce na kuma kasuwar ta ta bude allah ƙara musu kasuwa وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور Allah kuma yace kadan ne daga cikin bayina masu godiya kenan karka rutsu da yawa cewa da yanzu mu yan maulidin nan mutum miliyan sai Allah kai mu ta ha na ruwan Allah in kuka saba masa abu ne mai wahala a wajen Allah duk duniya in za saba wa Allah Allah ba zai iya kama su ba an yi zamanin da aka halakar da mutanen duniyar gaba ɗaya sai kaɗan ko ba yi ba zamanin annabi no da aka turo da tsufana kaɗan ne fa ma'amana ma'ahu Allah ya ce illami kalil kaɗan ne Allah ya ce musu kai imani da shi kuma dukkan sauran halakar da su aka yi duk duniyar lokaci to Allah ai mai sauƙi ne a wajensa karka nuɗi da cewar muna da yawa la wutar Allah ma tana da yawa ta haka in za ka tuba kawai ka bi daidai ka bi daidai zancen muna da yawa muna da yawa wannan ba mafita ba ne ashiran abu na goma alƙa'idatu shar'iyya ga wata ƙa'ida ta shari'a ta take nuna maulidi ba a halasta raddu ma tanaza'a fihi nas ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam miyadda abinda mutane suka yi sabani akan sa zuwa ga alqur'ani da sunna yanzu ni nace maulidi ba kyau kai ka ce da kyau sai ka na kawo ma dalilai kai ma mi za ka yi sai kawo mun dalilai sai a samu malamai alƙalai sai su auna dalilin a ma'auni na shari'a wallahi in dai ba fassarar ƙarya mutum ya ba bai sai ya samu ayat da take a maulidi ba in dai ba tawili ya a hadisi na ƙarya ba ya fassarar ƙarya bai sai kawo maka hadisi ɗaya da ya ce a maulidi irin yadda ake yin nan ba in kuma maulidin azumi ne shi ma wannan annabi yayi sai ka yi shi kai ma wa sunnati رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل نعم أمير الشيطوة قال القرآن السنة كما يدى الله تعالى كتوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تأبان تشكون ولا أبو كما يدى الشيطوة قال الله دمان ظنش كننزوا قال القرآن دا سنة وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولا شك قال يتي باب شك باب كوكنتو أن من, من رد الاحتفال بالمولد إلى الله ورسوله وأن دي يميد شأن مولدي wato ainihin zuwa ga Allah da manzon shi yajidu anna Allah ya'muru bi ittiba'i nabi sallallahu alaihi zai samu cewa Allah yana umarni da abin manzon Allah sallallahu kama qala subhana kamar yadda Allah yake faɗa wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku rike shi abinda ya hane ku ku hanu وبين سبحانه أنه قد أكمل الدين سنة الله يبيان شو يا فتكونا الدين دم وأتم النعمة على المؤمنين يا كما تشك مؤمن وتنعم أكا مؤمني ويجد كما ذي سامو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتفال بالمولد لدي أن بيتقوى شواء مصمي بعض دي أي مصر أن مولد با ولم يفعله بأيك تاشبا ولم يفعله أصحابه سابا سبسيبا فعلم بذلك وذا أتي سنة أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين شوال ما ديني بني والله دا ديني لو كان خيرا لسبقونا إليه da alkhairi ne wallahi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da sun riga yin amma babu ɗaya daga cikin magabata na kwarai wanda yi bal huwa min al-bid'a al-muhdatha wato ba haka yana daga cikin bid'o'i wanda aka kirkira alhadi عشر نشأ إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب أبن الشريعة تشرع أنت كمسلمي شيني ين عزمي رانا الاثنين إذا يصوم شما بابا دولة بني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين domin an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin yin litinin da yake yi fa qala sai yace zaka yawmun wulitu fihi wato wannan yini ne da aka haife ni a ciki wa yawma bu'ithu yini ne da aka turo ni a matsayin annabi manzo au unzila alayya fi ko kuma yace aka fara saukar min da alqur'ani a cikin sa kenan koyi da annabi shine yin mi yin azumi bal mashru' abinda shari'a ta yadda a tasiri na bisa sarrafi siyami yawmin ithnain shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam azumta ne litinin wa adamul ihtifal bil maulid da kuma kinyin mi wannan bukin maulidi din sani ashar sani ashar na sha biyu idul maulid nabawi la yakhlu wannan gaba tana da muhimmanci mala yace idul maulid nabawi biki na haihuwar annabiyin maulidi la ya khulu min wuqu'il munkarat baya shiruwa daga aikata abubuwa da shari'a ba ta yadda da su ba wal mafasid ghaliban da aikata barna wa yu'rafu dhalika min shahid man shahada hadha al-ihtifal wa ya'rifu dhalika kenan man shahada hadha al-ihtifal wanda dai yaga wannan maulidin zai gani abubuwan da suke faruwa na munkare da shari'a ba ta so wa min al-munkarat ma da yake daga cikin ababan munkare da ake ala sabilil misal dal asl ababin misali ma ya'ti abin da yake tafe akthar al-qasa'id wal mada'i' allati yataganna yataganna biha ahlul maulid yawancin bege da wake da ake zaka samu kafirci ne da shakka da can iya annaba ake wa bege ko yanzu kan ma an ajiye annabin wa ake wa shehunan yan dariƙa ba addini suke ba wallahi ba addinin musulunci suke ba su ne ba in shehu su ya mutu sai naɗa khalifa koyi da wa yake yi annabi annabi bayan rasuwar annabi waye a bayan shi khalifobin shi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin min ba'd sannan kabarin annabi rauda ne ma baina minbari wa qabri rawdatun min riyadil janna ko su ma sai suka ce kabarin shehun su menene rawda ana zuwa kabarin annabi ayi ziyara haka ne su ma suna zuwa kabarin shehunan su su yi mi ziyara kun gane yadda suka dosa kuwa ah na na jikan shehu ne eh eh Na'am. Na'am. Na'am. na'am sai aka yi gidan sama ne Na.
sai aka faɗi shi Na.
aka sa ƙarfe kamar galar na'am mutane suna hango kabarin eh to nan ga gabar wani ne da goren yayi eh ko kuma ga kafin eh na'am saboda sama mutane Zam- roƙo eh, suke yi a gurin a gurin a roƙo ake yi.
A- addu'a.
Wasu daga sama su ba.
wasu daga ƙasa Kan nema abin da suke so.
to kun gani abin da ranka ya dade yace ga masu bibiyan mu a media ya ya je daurin auren wani abokin su jikan shehu ne da ya je abin da ya gani kabari ne na shehu amma sama ga akwai upstairs ne kasa ma gashi kuma ana zuwa ana roƙon wannan kabarin shehu kun ga an dawo shirkar mutanen da shirkar mutanen da fa shine ittakazu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhiduha annabi sun sai yana jinyar rasuwa yake cewa Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara me yasa sun riki kabulburan shehunansu da annabawansu guraren bauta annabi yace a hirdin ku ku rike kabulburan anni da kuma sauran magaba malamai na kwarai ku rike su guraren bauta annabi yace ina hana ku wallahi wannan shirka ce babba kuma babbar illa shine fa yan dariku sun yarda da wannan Adalci na wani.
eh wallahi kar kai mamaki ana ta addu'a wa man yudlilillahu fama lahu min ha sai mutum kuma yazo ya ta maka ƙaryar gidansu gidan Qur'ani ne ya haddace Qur'ani ya karanta Qur'ani to yanzu masussuka din nan ma ya ce ya haddace ya ya san adadin Allahu ta Qur'ani ya san adadin kaza amma Qur'ani hujjatun alayhi saboda ya ce ba ruwan shi da manzon Allah alqur'ani kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul qul qul in kuntum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa ma ataakum rasul fakhudhu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى to duk waɗannan mutum ya ne ya yi watsi da su shi yasa wallahi ɗan ɗariƙu su ji tsoron Allah akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da Allah zai tsaye da mutum ya tambaye shi game da duk abin da yi Allah ta'ala ya shirya da mu kenan ga wasu daga cikin ayyuka munkare da ake aikata a gurguje shine na farko shine malam yace mi أكثر القصائد والمداح التي يتغنى بها أهل البدع أهل المولد لا تخلو من ألفاظ الشركية ما لا يتشي يوانشن waƙe da za ka ji ana yi da bege da yabo ko da wuya ka ga sun kubuta daga lafuza na shirka da kun ji yan fera a me ba ku ji a bakinsu ba walgulu da kuma wuce gona da iri wal itra da kambamawa alladhi naha anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya hana fa qala annabi yace la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam kada kuna kambama ni wuce gona da iri akaina kamar yanda kiristoci suka yi wa dan maryama fa inna ma ana abdu sani da ni bawan sa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah kenan sunan da annabi ya kuma shine kace da shi abdullahi rasulullah an gane kuwa to amma mu fa yanzu wani shehun ba a gaisawa da shi wani shehun in an gaishe sai an duba takalmi wani shehun kaza wani shehun kaza kuma duk sun yarda da haka na biyu daga cikin munkare da ake aikatawa yahsulu fil ihtifal bil mawalid fil ghalib ba'd al muharramat al ukhra ga wasu daga cikin abin da suke faruwa a maulidi kal ikhtilat rijal bin nisa kaman gaurayuwar maza da mata wannan shi ma da ya faɗa ne ya sitirta mu yanzu za mu ce masa ba gaurayuwa ake ba namiji yana iya yana jikin kunkumin mace tana rawa tana girgiza kunkuminta yana goga da sunan maulidi tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim kuna renawa akwai abin da za a kusatar da Allah kun ga dai abin da ya faru a farkon damuna ko to me yake janyowa wallahi zunubin bayi akwai abin da in an yi Allah zai iya ɗauke ruwansa akwai abin da in an yi Allah zai iya yi ruwan saman ya yi ruwan saman amfani da yin kirki dama annabi ya ce fari ba ma shine a ƙin ruwa ba fari ya ce shine a yi ta ruwa kuma a rasa mai amfani gonarka da take buhu goma an yi damunar an yi ruwan ruwan ya samu sai ka samu buhu uku wannan shine fari me yake janyowa zunubin bayi zunubin kuma shine irin waɗannan munkaran idan aka gansa aka yi shiru من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه kun ga kenan wastimalul azani wal ma'azi mala yace da kuma yin kida da wato ainihin kida kida ne wa shurbil musakkarat wal muqaddarat da kuma shan abubuwan maye yawancin waɗanda suke yawon gari ɗin nan ba a seti suke ba musamman wanda suke hawa saman motar nan so da bayan da za a yi mutum ya hau saman mota tun karfe tara har karfe uku yana saman mota a ce a seti yake sai ka samu ranar da Allah kemus washe garin maulidi sun fi kowa yin ciniki so da abubuwa da ake hahaɗawa وقد يحصل فيها الشرك الأكبر yana iya yiwa aikata babban shirka ma kalista za ta tubi rasul sallallahu kamar neman taimako wato ainihin an shiga neman taimakon gaggawa da annabi istighatha da annabi aw gairi min al-awliya ko nusa daga waliyai wal istihanatu bi kitabillah azza wa jalla ko kuma ma wadakanta littafin Allah fa yashrabu dukhan fi majlis al-quran a zo da suna ana maulidi kuma kaga ana shan taba an gane ويحسن الإسراف والتفريط بالأموال وكذا أنا المبوضة ننتد كلي وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد وقسام أن تيدا واتو ذكروني وانت سكي سنسابة شريعة مسلاتية أيام المواليد ألوكة الموليد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي تعالى تسامو أنا تفيتو أنا تتابع مسلاتي لسنا أنا موليدي أنا تيم منديري من رئيس الذاكرين وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق ماذا يجي دكا معلمي نغس كياسن شوانا wannan abun bai mi bai halasta ba daga cikin abubuwa da ake na uku kenan yahsulu amalun qabih fil ihtifal bil maulid nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika yakunu bi qiyam al ba'd inda dhikri wuladati ikramun lahu wa ta'ziman akwai wanda su kuma daga an faɗi cewa ranar 12 ga watan rabiul awwal sai kowa ya miƙe cewa girmama wannan ranar an gane kuwa gudunmama wannan ranar li'tiqadihim anna susan yahduru al-maulid kunji abin da yasa suke miƙewa wai an bace ranar da aka haife shi a wannan ranar maulid annabi yana zuwa gurin ne fi majlis ihtifalihim annabi yana zuwa wajen maulidin ولهذا يقومون له محيين ومرحبين sai shi yasa sai su tashi wai suna da ale marhaba da zuwa annabi ya iso wannan gurin wa hada min azam al-batil mala yace wannan da mafi girman ƙarya wa akbahil ja'al da mafi munin jahilci فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتو da kabarin shi ba qabla yawm al-qiyamah kama al-qiyamah ta tashi duk wanda yace ma ya sa wani farin kyalle annabi ya zo ƙarya yake domin Allah ya ce Allah ya ji kan kala rawi yace suna cewa shehunan su basu mutu ba wai suna dawowa Allah kuma ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna bayan wannan rayuwa akwai barza za a je a ta ajiye mutane an gane halin su kenan ka bar duniya baka tabi lahira ba shine barza ila yawmi yub'athuna har zuwa yinin da za a tayar da su mala yace wala yadsul bi ahadin minan nas annabi baya waya da wani daga mutane an akwai masu cewa sun yi waya da manzon Allah ko sun hadu da manzon Allah annabi tun da ya rasu ba wanda ya hadu da manzon Allah ba kuma wanda ya taba magana da manzon Allah sassan tun baya da sun shi wala yahduru ijtima'ihim kuma baya halartar wannan taron nasu bal huwa muqimun fi qabri ila yawmil qiyamah ba haka ba ma yana nan a kabarin shi har zuwa yana alkiyama ina cewa ai sukan ce ma annabin bai mutu haka ne akwai akidai an da rika cewa annabi bai mutu ba tambaya a yanzu musa da yake a madina da ransa aka binne shi in ka ce sahabbai sun binne annabi da rai ka ci mutuncin su domin sun yi ta'addanci binne mutum da rai yarinya ma an binne ta da rai an yi ta'addanci wa idan mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat al mau'uda shine wacce aka binne ta da ranka don ka ce annabi bai mutu ba kenan sahabbai da ran annabi sun je sun sa shami kabari sun binne shi da kasa وروحه في أعلى عليين عند ربي في دار الكرامة أما روحي شي ينا شر واتوغري مدوكتي أو نم أبنجنش سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكي أنا سيد كوكما ما لا كما قال الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يوشى ذا تبعثون إن القيامة كنم وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة النبي يكي نيني شغبان ɗan adam ranar kiyama wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr ni ne mutun na farko da kabari zai tsage masa na fito kina yana nuna annabi yana kabari yanzu mu je ka bata okay masha Allah ya kare ma mala yace fa hadhihi al-aya kaga wannan ayar wal hadithu sharif da wannan hadithin wa ma jaa fi hadha al-ma'na min al-ayati wal ahadith da abin da yazo da wannan ma'ana din kullu ha tadullu ala anna nabi sallallahu alaihi duka suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa ghayruhu min al-amwat da wani shi daga matattu inna ma yakhrujuna min quburihim yawm al-qiyamah ba za su fito daga kaburburan su ba sai ranar alkiyama annabi ba zai fito daga kabari ba shehunai ba sa fitowa daga kabari an gane sannan ba a roƙon kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an je Madina ana juyawa ne a fuskanci alƙibla a roƙi Allah ba a roƙon kabarin wani shehu idan ya mutu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir كما قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن بن باز حفظه الله كما يند بن باز على جدسه yake cewa wa hadha amrun mujma alai cewar mutum in ya mutu ba zai taso ba an yi tarayya akan wannan baina ulama almuslimin tsakanin malaman musulmai laysa fihi niza'un bainahum babu sabani a tsakankanin su ya ku yan musulmai إنها الذكرى والذكرى تنفع المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم ينعشى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده wanda duk ya ga wato ainihin abin ki munkari abinda shari'a bata san shi ba da kawar da shi da hannu aiki shugabanni ne yanzu shugabannin saboda son duniya shine kuri'a sun narke da yan ɗariko wasu kuma daga cikin shugabannin wallahi ba su da aqidar yan ɗariko amma saboda neman duniya ya sa sun mi sun narke da su dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layl al muslim ku yi gaugawan ayyuka na gargadi tun kafin wata fitina kaman gutsaran dare mai duhu yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira annabi yace mutum zai wayi gari mu'mini zuwa yamma ya ridda wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira zai yammatu mu'mini zuwa safiya ya yi ridda yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yana sai da addinin sa saboda wata kadara ta ne ta duniya yanzu da yawa daga cikin siyasa ba su da aqidan da yan dari kunnan suke amma neman duniya ya sami suke tare da su to tunda ba su ba wajibin malamai waɗanda suka tsayu akan tabarki na daidai shine su canja munkari din nan bilisani an gane da harsunan su su fito su nuna wa al'umma wannan abin da ake ba addini bane wannan abu da ake kuma ya saba wa koyarwar musulunci dan haka dai mu isarwa ne tamu mun kuma isar ubangiji ta'ala ya nuna mana gaskiya a gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya a ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya shiryar da mu ya shiryar da al'umma musulmai ta barke madaidaici ubangiji ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله me yake faruwa ne wuta ne ko wani sun daina siyasa da wutar mako
Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Oke baik madam. Oke madam.